آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه. الحمد لله muna cikin karatun a littafin al'ahwalu shakhsiyya muna magana a satin da ya gabata akan abubuwan da suka halattarwa wanda zai yi aure ga wacce zai aura a ƙa'idan shari'a musulunci galiban idan aka ce abin da ya halattarwa wanda yake neman aure ga wacce yake a neman aurenta to ba bukatan sai an ambaci ita ma wacce ake neman aurenta ga wanda yake neman auren watan abin da ya halattar masu ga juna ne mun faɗi cewa daga cikin abubuwan da suka halattar masu a duba zuwa ga juna ya halattar wa wanda zai yi aure ya duba watan ya ga fuskanta da hannayenta abinda bai harabta ma mutum gani daga ajinabiyarsa ba sai dai wannan ganin bambancinsa gani ne na tama'un gani ne na ikhtibar saboda hadisin muslim da duk muka sani wanda wani mutum ya zo ya sami sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya yi khitba ya nemi aure zai aure manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ana zarta ilaiha yace ka duba ka ganta matar da zaka aura yace a a ya rasulullah ban ganta ba yace a a unzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari shay'an ka duba ka kalle ta ka tabbatar da wacce zaka aura domin a idanun matan ansar akwai wani abu wannan a satin da ya gabata muka yi magana wanda yake shi zai bayu zuwa ga kila wasu nau'o'in ikhtibarat watan test waɗanda shari'a ta yadda a yi su idan ya zama akwai shubuha ko dalilin da zai sa a yi ba haka nan ba dalili kawai a fara binciken abin da shari'a ba ta umarni kuma da bincikawa ba in ya zama ciwo ya shahara a cikin wannan family din wani nau'in ciwo ko ko akwai shubuha mai karfi na cewa wanda kila matar aure ce ta rasu mijinta ya rasu kila kuma mijin ya tabbata ya rasu ne a dalilin wani cuta wanda ake ɗauka misali to a irin waɗannan yanayi in ya zama da dalili mai ƙarfi na shubha wanda zai sa a ce a ya kamata a bincika a gwada jini a tabbatar to shari'a ta yadda da irin wannan gwajin a wannan yanayin to sai dai a shari'a ba ta bar shi wannan dubawa ko kallo hakanan kara zube ba na farko dai bai halatta ba a shari'a mutum ya duba mace ba tare da saninta ba wato dole idan zai duba fuskanta idan zai duba ta ya zama a ta sani kada ya wato ya yi duba ya kalle ta ko ya duba ta ba da saninta ba haka ita ma macen za ta duba wata aka ce da saninta da saninta ko da sanin waliyinta da saninta ko da sanin waliyinta a nan wajen kuma zai iya bayuwa har zuwa duba da ba ido da ido na waje guda ba babu shakka cikakken abin da shari'a ya hana la yahlu wannan ru'un illa ma'abi mahramin ana nufin halwa ne na jiki su zo su zama a waje ɗaya to amma har yanzu keɓewa ma ta hanyar ƙila video call ko wasu nau'o'in dai tattaunawa da zai bayu zuwa ga ganinta shi ma za a yi ilhaƙin shi watan za a haɗa shi da wancan haka har magana ma shi ma magana ko da ba a ganin juna idan ya zama wato akwai nau'in keɓewa shi ma za a bayar da shi zuwa ga wancan shi ma magana wanda zai kai zuwa ga maganan soyayya da mu'akasa da sauransu to ya waje bai zama da izinin waliyi a aka yi wannan ba haka nan kawai kara zube yadda mutane yanzu ka ɗauka ba kuma dama shi yasa abin da yasa shari'a ma ta yi wannan kada dama ne a ce shikenan an yadda masa ya rika ya duba shikenan kowa sai ya zo wajen kowace ya ce ai ya zo ya duba ne irin wanda shari'a ta yi umarni da shi shi yasa shari'a ta dakatar da wannan sai da izinin waliyin ita wadda za a duba ɗin kuma sai da saninta kada ya zama ba ta cikin yanayin da ya kamata lokacin da za a duba to a kamar yadda na ce haka ita ma makhtuba tana da yanci ta ce ita ma tana son ta ga mutumin da yake son neman aurenta ta tabbatar domin kamar yadda sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma yake faɗa ko ya ce ka yi kwalliya ga matarka saboda ita ma tana son ta ga abin da kake so ka gani daga wajenta yadda kake son ka ganta cikin yanayi mai kyau haka ita ma take son ta ganka cikin yanayi mai kyau daga cikin abubuwan da ake so shine khutba wannan sunna ce wadda aka aka daina ta khutba lokacin khitba din wata an zo neman aure a faɗi qualities din wanda aka zo kaddamar da shi ɗanmu wane wane wane mai sifa kaza mai halaye kaza ba laifi a ce mai certificate iri kaza da kaza da kaza ma ba laifi ba ne ba laifi a ce mai aiki waje kaza duk ba laifi ba ne duk wani abu wanda yake na alkhairi ne wanda zai ƙara nuna cewan shi namiji ne da ya isa ya auri ya rike wannan matan akwai kafa'a tsakanin shi da ita babu laifi a bijirar da shi a wannan yanayin amma kuma wannan ba yana nufin cewa bukukuwa da ake yi bikin sa rana bikin baiko bikin kaza a ita dan yanzu mafi yawan abubuwan da ake yi ko a ce gaba ɗaya ma abin bakin ciki a kullum muna maganin cewa yanayin ƙasa tattalin arziki ya yi rauni akwai talauci akwai rashi amma kuma gwargwadon yadda muke kuka da tattalin arziki gwargwadon yadda muke igiraki cikin bidiyo'in da Allah bai ɗaura mana ba gwargwadon yadda ake kirkiro sabbin bidiyo'i a cikin hidiman biki hidiman aure a wanda yake duka waɗannan abubuwan ba abubuwa ne za su yarda da Allah ba kila ma suna cikin abubuwan da ke haifar da rashin albarkan mafi yawan auren da ake yi saboda yanda aka buɗe abubuwa da yawa wanda shekara goma sha biyar ashirin ba a san da su ba kwata-kwata yanzu sun zama kamar ma in ba a yi su ba in za a yi aure kamar ma ƙauyanci ne sai amarya da ango sun zo gaban jama'a sun yi shiga wanda addini bai yadda da shi ba kila ma har da iyayensu kuma iyayen da kila daga masallaci ma suka wuce can ma'ana ba wai marasu addini ba iyaye masu addini amma sun yadda maguzanci ya jagorance su tsarinsu idan an zo maganan zamantakewansu da auratayya da sauransu sun yadda su aje musulunci gefe ɗaya su ɗauki maguzanci ya zama shine zai jagorance su shine zai tsara musu yadda za su rayu wanda duka waɗannan abubuwan maguzanci ne ma anzalallahu biha min sultan ba su da kowane irin alaka da addinin Allah subhanahu wataala kuma kamar yadda muka ce suna cikin manyan dalilan da ke jawo rashin albarka kar mu ɗauka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da murna da sauransu har yadda za a yi murnan sai da shari'a ta koyar da mutane Allah ubangiji ya ganar da mu dan haka an yadda a yi khutba lokacin khutba amma shari'a ba ta son mai da shi biki ya zama wani munasaba na bukukuwa da, da kashe kuɗi da baza da sauran makamantan waɗannan abubuwan duka addini bai yadda da su ba don haka ma ilanin khutban ma a wajen da yawa daga malamai makruhi ne ba abin so ba ne a shelanta baiko ba abin so ba ne ɗaura aure ne ake shelantawa ɗaura aure idan an ɗaura aure to shi wannan sharaɗinsa ne ma a shelanta rashin shelantawa idan aka shigar da shi ya zama an yi auren da sharaɗin ba za a shelanta ba a wajen malaman malikiya ma suna ganin cewa wannan auren yufsa fasid amma dai wannan ƙauli ne akwai wanda suke ganin saɓanin wannan ƙaulin musamman a irin wannan zamanin yanzu wanda da yawa idan suka yi auren matansu suka sani zai iya zama masu babban kalubale to shi kuma kaga wannan kila a ce to a sanar amma kar a sanar ta inda za ta ji to shi ma wannan shari'a zai iya cewa akwai akwai mafita ya aikata haka Ah, amma dai ala kulli halin shelanta sa rana makruhi ne a cikin shari'a kamar yadda shelanta rashin shelanta wata rashin ilan rashin sanar da ɗaura aure ko kuma a yanke ya zama an yi shi ba a so a ji sharaɗinsa kamar yadda muka sani shine shaidu guda biyu adalai amma ba za a ce to daga shaidun nan kar ku bari kowa ya ji to a wajen malaman malikiya wajen wasu malamai suna ganin cewa za a iya haka in aka yi hakan kuma illa dai kawai karaha ne amma wajen malaman malikiya suna ganin cewa wannan auren ma bai yi ba wanda aka gina shi akan sharaɗin kada kowa ya ji saboda asalin aure a sunna ce wanda ake son a sanar da ita akwai mataye wanda ya haramta ga mutum ya yi su watan ya nemi aurensu mun san dai hitba mun yi maganar shi a baya wannan bayyanannen abu ne a kaso na farko cikin wannan matayen shine duk matayen da suka haramta a aura ko wannan sananne ne ba iskali ciki a wannan takwas din na jini da takwas na shayarwa da takwas na alaka hurrimat alaikum ummahatukum zuwa ƙarshen aya duka waɗannan a sun haramta a da kuma haramta wa manzan Allah ko yahrumu minar rada'ati ma yahrumu minan nasabi to sannan na biyu wacce ta haramta a yi khitbanta ita ce matan da wani ya riga ya yi khitbanta idan mace ta zama wani ya riga ya yi khitba an riga an amince masa watan khitba daban amincewa daban ya nema mujarradin ya nema ba dalili ba ne na cewa wani ba zai iya zuwa ya nema ba mun faɗa a baya hadisin fatimatu bintu qais ko wanda mutane biyu sun zo duka sun nemi aurenta amma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta zo ta nemi shawaran shi ce a duk karki aure su ki auri Usama bin, bin Zaid kaga ashe mujarradin nema kadai ba shi ake nufi da khidba ba khidba shine ya zama an sami taradi da tarakun an sami yarda ita matan da waliyanta sun yarda shi ma ya yarda ya amince cewa to wani an amincewa wani shi za a baiwa aurenta to daga nan haramun ne ga wani ya zo ya nemi aurenta bal malaman malikiya ma sun tafi akan cewa idan aka yi irin wannan wani ya zo daga baya ya nemi aure aka ɗaura mashi aure da ita to ya haramta wannan auren inda ma za a iya wato kafin ya duhuli da ita to ya wajaba ma a warware wannan auren in dai ba a yi bina'i ba shi ma abin da yasa ba za a warware bayan bina'i ba saboda irtikabu a hafi dararain ne saboda daukan cuta mafi sauki domin in an riga an yi bina'i an sami ainihin manufa daga aure kuma a ce a warware wannan auren an sa ta wahala a abubuwa da yawa dai to shikenan sai shari'a mun sani yana daukan mafi saukin cuta to sai a bar auren ya ci gaba don haka dai wato haka shari'a ta muhimmanta a hana mutum ya yi khidba akan khidban dan uwansa saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yabi ahdukum ala bai'i akhihi wala yahqub ala khidbatihi illa an ya'zana lahu kada ɗayan ku ya yi ciniki akan cinikin dan uwansa haka kuma kada ya yi khidba sai dai in cinikin na musawama ne dama akwai bai'ul musawama ko mun san shi shine ya ke ce mishi kama al-mazadul alani shine kama a ce ga yanan an kawo abu an sa shi a kasuwa wane ne haya bida wane ne zai bada price da ya fi yawa in wannan ya ce na siya naira goma wannan ya ce a'a to ni na siya naira sha biyar wannan ya ce a'a na siya naira ashirin kaga wannan dama nau'in cinikin an gina shi akan musawama ne wa zai bada kuɗin da zai yardar da mai kaya to wannan babu laifi amma amma in ba haka ba bai halatta mutum ya yi ciniki ya sami tarakun da shi da mai sayarwa an fara yarjejeniya ka zo ka faɗo ka warware wannan cinikin ka shigar da naka ba bai halatta ba to haka dai khutba ko a ce khutba shi ma bai halatta ba a yi khutba akan khutban wani amma kuma wannan kamar yadda muka faɗi mu ma a baya bai hana mutum ya sa ka ka je ka yi wakilce shi cikin khidba ka ji kai ma kana so in ka je ka isar da saƙonsa kai ma ka shigar da kanka ba bai hana ba kamar yadda muka faɗi a sayyidina umar allah ya ƙara masa yarda a suhaib ina zato ar-rumi da marwan ibn al-hakam da abdullahi ibn umar allah ya kara musu yarda gaba daya sun nemi auren wata baiwar allah duka kuma sai suka nemi shi kowa bai san ɗayan ya nema ba duka shi suka nema ya je ya musu khitba ya je ya neman masa auren baiwar allah ya ga ah wannan matasa haka suna ta ko gasa akan wannan baiwar allah akwai alkhairi da yawa na haka da ya je ya isar da saƙonsu duka wane ya ce yana son aure kuma mutumin kirki ne shugaba ne cikin al'ummansa ya cancanta in ya nemi abu a masa ya cancanta in ya nemi aure a bashi ya cancanta in ya nemi ceto a cetar da shi kaza kaza wane ma ya ce yana so wane ma ya ce yana so kuma kun san shi dai dan umar ne amirul mu'minina ya ce kuma shi ma umar yana so yarinya ta ce a to in dai umar yana so dai a kyale su da kanta ta ce aura wa umar shikenan ta zama iyalin sayyidina umar allah subhanahu wata'ala ya kara masa yarda a jarir ibn abdullahi bajali ba su haif romi ba sannan daga cikin wanda ba a khidbansu matar da take muhrima bi hajjin au umra mun sani a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhthub mutumin da yake cikin ihrami ya riga ya ihrami da hajji ko umra ba zai ya aure ba kuma ba za a aurar masa ba kuma ba zai yi khitba ba ba zai nemi auren ba ma to amma malamai sai suka ce hanin farko hanin haramci ne la yankihu wa la yunkahu amma wala ya tubu hanin karhanci ne ba haramun ba ne makruhi ne domin idan khutba muƙaddima ne na aure shi kuma gaba ɗaya an fita daga cikin duk abin da ya shafi lamarin aure da auratayya da muƙaddimat ɗinsa shi yasa aka ce khutba ɗin ma ba za a yi ba a daga cikin wanda suka karhanta kuma har yanzu makruhi ne khutbanta matar da ta shahara cewa matar banza ce haka shi ma namiji haka shi ma namiji idan namiji ya shahara namijin banza ne manemin mata ko mace ta shahara matar banza ce mazinaciya ko da ba a kama ta da shaidan zina ba amma dai siffanta ne kamar karuwa ce ko ko mata ce da aka santa ba ta da kame kai yadda larabawa kan ce la ta ruddu yadda lamisin irin wannan shi ma makruhi ne aurata saboda manzan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin alqur'ani az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik saboda haka bai halatta ba makruhi ne ba bai halatta ba mutum mai mutunci ya je ya auri ko ya nemi auren ya khidba na mace wadda take an santa ba na tsatsiya bace ba mai kama kai bane ya inganta a hadisi Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi yana da alaka da wata mata sunanta Anaq tun kafin musulunci to amma Anaq din ta shahara irin mace ne mai zaman kanta kafin musulunci sai bayan musulunci ya zo wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina son auren wance manzo Allah sallallahu alaihi sai ya kauda kai bai ce masa komai ba har sai bayan wannan ayan ta sauka wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik Allah subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi ya kira shi ya ce to kaji abin da Allah ya faɗa dan haka ka cire kanka daga lamarin wannan matan malamai suka ce ko da an ɗaura auren ma za a iya warware shi ɗazu a cikin khidba na ce idan wani ya yi khidba wani ba zai iya khidba bayan khidbansa ba amma akwai istisna'i shi ma idan ya tabbata fasiki ne lalataccen mutum ne sai ya khidba sai wani nagartacce ya zo to ya ba laifi a warware khidbansa saboda wannan khidba din shari'a ta yadda da wannan haka shi ma wannan in ya zama lalatacce ne sai aka yi aure amma mazinaci ne manemin matan banza ne to shari'a ta yarda a kashe wannan auren haka kuma akasi sannan fasikanci da dukkan ma'anoninsa ba dole sai kawai lalata ba mashayi a'a baya sallah ko haka ita ma akasi ba ta sallah ko mashayiya ko mai aikata wani abu dai wanda ake sa a sifanta mutum da fasikanci a dalilin wannan abin to idan ya tabbata za a iya warware aure ko da bayan an riga an ɗaura a hadaya kyaututtuka da ake bayarwa lokacin khitba na farko dai ina so mu gane cewa waɗannan abubuwan abubuwa ne da shari'a take so a takaita su shari'a ba ta son yawaita su ba laifi ba ne a ba da kyauta da sauransu amma kada mu ɗaura ma kanmu takalif za a yi aure a gidansu sai ka yi mata anko da azumi sai ka kai mata kayan shan ruwa ka kai ma gugwanta ka kai wa kakanta da sallah sai kai mata kayan sallah sai ka kai mata haka ka kai wa iyayenta da sauransu duka waɗannan abubuwa ne da shari'a take discouraging saboda yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah subhanahu wataala yana son mana sauki Allah baya son mana tsanani a cikin abubuwa a don haka a asali waɗannan ba abubuwa ne da ake son yawaita su amma idan har aka bayar da su idan a urfin mutanen wani abu ne da aka saba ba da shi ta dan aure kamar yanzu misali kayan aure a cikin urfinmu a kaga kayan aure ba sharaɗi ne na addini ba akwati ko ba sharaɗi ba ne amma ya zama sashin urfi urfi kuma asali ne da cikin asalola da ake koma musu a cikin addini shi yasa malamai ka'ida ce ta fiqh take cewa al-ma'rufu urfan kal mashruti shartan idan ka zo cikin hausawa zaka nemi aure kawai sai ka zo ranar biki ranar sha daura aure ka kawo sadaki baka kawo kaya ba a ce kai ai baka iso dole ka kawo kayan aure saboda mene saboda ka sani a urfin bahaushe in za a yi aure sai an kawo kayan aure wata rana mun zo a nan za a ɗaura aure a wani babban mutum kwarai amma kabilan igala aka yi ta saɓani da shi aka yi ta rigima da shi a nan cewa wai ya za a yi a ce wai shi miji ya ba shi kuɗi ya ba 'yarsa kuɗi su a al'adarsu ai mace ce take bayar da kuɗi da wasu abubuwa ma ba kuɗin ba wanda a ka'ida mace ce za ta kawo ya za a yi a ce mashi wai shi ne wai za a ba yarsa kuɗi sai da aka yi ta masa dogon lacca kafin ya fahimta to ko da ita kaga wannan a urfi ne amma da ya saba wa shari'a amma urfin da bai saba wa shari'a ta an ce urfi ana nufin al'ada al'adar da bata saba wa shari'a ba to babu laifi a shari'a tana karban shi tana daukan shi tana yarda da shi kuma kuma ana ginawa a kansa shi yasa kamar yadda na ce in ka zo lokacin aure ka zo kawai ka kawo sadaki bai kawo kayan aure ba kuma ka san hausawa za ka yi aure za a tambaye ka akwai waɗanda sai an kai sanuwa ake aure ko in ka zo baka kawo sanuwa ba za a tambaye ka akwai wanda kowane dai al'ada in ka samu za ka sami akwai wani abu wanda wannan abin sharaɗi ne a cikin ginin aurensu idan ba a yi shi ba to kaman ma ba a cika bada kaman kaman mutanen borno da sisin gold ko to a wannan idan duk abin da ya sami aure duk abin da zai jawo a mayar da sadaki a aure to shi ma za a mai da shi duk abin da zai jawo a mai da sadaki to za a mai da shi an yi aure ya same ta tana da wani cuta wanda yake cutan za mu karanta su nan gaba cikin cututtuka ne wanda suke sawa a warware aure za a mayar mashi da sadaki to za a mayar mashi idan qablal bina idan ba'dal bina ita ta ci sadakinta amma shi waliyin zai biya shi in ya zama abu ne wanda ya tabbata waliyin ya san da shi ba abu ne wanda zai iya ɓuya wa waliyin kansa ba a to haka dai insha Allah za mu yi karatun abin da ya shafi hadaya dama yau karatun rabin awa kaɗai za mu yi gashi na ga malamai yanzu wasu suke shigowa kuma dama dai tsarin na so in yi ɗan taɓa karatun kawai na rabin awa sai kuma sati mai zuwa in Allah ya sa muna nan insha Allah karatun ranar alhamis da wahala mu ci gaba da yin sa saboda ranar mafi yawan mutane suna ta to lokacin bai dace da karatu kila ba ko da akwai waɗanda ba su yi ɗin amma dai mafi yawa ana yi to dalilin haka na zabi dakatar da karatun alhamis sai dai na ranar asabar ɗin kawai idan allah subhanahu wa ta'ala ya samu na gari na yi niyan ba zan wuce dama rabin awa ba saboda ina da uzuri zan yi sallan isha'i a wani waje za mu bar minti tambaya ɗaya ko biyu kawai ba za su wuce ba idan an yi sai mu tashi allah ya taimake mu na na na ga an ce wa alaikun salam mutumin da ya biya sadakin mace shin ya halatta ta zama matarsa ta halatta gare shi yanzu karatun da muka kare na ƙarshe shine al-ma'rufu urfan kal mashruti shartan ko abin da yake a urfi kamar sharaɗi ne a wajen bahaushe idan aka ce mutum ya biya sadaki aure ne aure ne ina tambayinka to ai ba matarsa ba ce saboda da zai rasu a lokacin ba za ta ci gadansa ba ko za ta ci ina zuwa za ta ci gadansa za ta yi masa idda ba matarsa ba ce to na fahimce ka na san tambayin da kake da kyau a wato matsala ce ta saɓani amma ƙauli mafi rinjaye shine za a gina akan urfin al'umma menene urfin su me suke ɗaukan wannan baiko ne ko aure ne idan sun ɗauke shi aure a urfin su to aure ne in ba su ɗauke shi aure ba watan ababin mu'amala mu'amalan aure mu'amalan cinikayya da sauransu urfi yana da ƙarfi shine bayanin da nake yi menene al'adan mutanen ya suke ɗaukan wannan abin sun ɗauke shi aure ko ba su ɗauke shi aure ba idan ba su ɗauke shi aure ba ba aure ba ne idan sun ɗauke shi aure to aure ne inda zai zo ya ce maka shi a urfinsu da kalman sayarwa suke amfani na sayar maka da yata na saya kawo kuɗi na biya shine urfinsu yayi yayi a saboda haka urfi yana da ƙarfi yana da ƙarfi idan urfinsu amma wannan abin shubuha ne da zai hana haddin zina amma baya nufin cewa matarsa ce ba matarsa ba ce amma da zai zo sai ya zo wa wannan matar ya aikata haramun amma akwai haddi babu haddi saboda tudra'ul hududu bi shubuhat ka fahimta? in na sami hali daga baya zan kara maka bayani amma a ƙasar nan ma irin wannan matsalan ta faru 1967 an yi wata shari'a a kano irin wannan a nigerian nan so sanannen sananniyar matsala ce wajen duk almajiran fikiwa a ƙasar nan ba wai kwanan nan ta shigo mana ba don haka dai a takaice ba matarsa ba ce tunda duk abin da ma'anan mata take nufi a cikin al'urfin waɗannan mutanen baya ɗauka kaga shi bayarbe wasu daga cikin ƙabilunsu ba duka ba akwai wanda su suna ganin wannan aure ne ko su da aka to idan har ya cika sharuɗa kuma a urfin su aure suka ɗauke sai a bar shi a matsayin aure in ya cika sharuɗa ina fata an fahimce ni ko da yake dalilin da suke faɗi tazawwajul wadudal waluda to shi kuma ya nuna ya karya sharaɗin amma dai in ya cika sharuɗa ban so in shiga cikin tafasil in ya cikan ko bai cikan ba dan ban sani ba kuma a dole ka yi tasawurin matsala kafin ka iya fatwa a kanta ka fahimce ta da kyau saboda haka shin ya cika sharuɗa ko bai cika ban sani ba amma in ya cika ɗin to shi kenan sai a ɗauke shi aure na na alaikum salam
idan misali mutane suka ga cewa wannan hukun kamar ya saba da shari'a da shari'a to ko kuma misali ya yi kamata a idan yanzu za ga abubuwa dama sabon sun laifi da mutane da suna so a canza amma za a ce haka ya kam haka contrary ce a yi to ya ya kamata a yi ta'amul da irin wannan me ya kamata mutane su yi
to ka san wata rana sayyidina umar ya so ya yi controlling ɗin sadaki wata mata ta tashi ta ce mashi ya za a yi Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ce wa ataitum ihdahunna qintaran kai ka zo ka canza abin da Allah ya ce ya ce a hattal mar'ati afqahu minka ya Umar har mace ma ta fi ka fiqhu na bar shi ku ba mata duk abin da za ku iya wannan dalilin ya sa wato sauƙaƙa aure abu mai kyau ne amma sauƙaƙa aure ba yana nufin a mai da shi yanayin da mutum zai ji cewan ga auren nan kamar riga in na cire nayar zan ɗauko wani kawai in rataya ina fatan an fahimta mun yi wannan maganan da yawa kuma na makara ban so lokacin isha'iyar suke na anan kuma wannan muhimmin magana ne ka ɗauko amma gaskiyar magana ni a ra'ayina abin da ya dace ba sauƙaƙa aure ake bukata ba da yawa watan sharuɗan aure ko ko sadaki da sauransu ko yawan lefe da sauransu muna bukatar mu rage kar mu sa bidi'o'i kamar yadda na ce mu sa abubuwa masu kima masu muhimmanci kaga akwai kasashen da in za a aure sai ka tanaji gida da sunan matar ba na ce ni haka bane abin da ya kamata mu newa ma matasan mu abin yi masu halin mu cikin ayyukan alkhairinsu cikin ayyukan alkhairinsu ya zama da auratar da matasan da suke da abin yi ko taimakawa matasa masu abin yi wajen yin aure Man- ad- addini ya ce a aure saboda mata suna da yawa da sauransu misali to ai ga dama na maimakon kai ka je ka yi ka aurar mana dole sai kai ka aura tun da ka- kana so ka ƙara aure saboda shari'a ya ce mata sun fi yawa da sauransu da kaza kaza to sa- yi ma matasa aure mana ina fatan an fahimce ni saboda haka gaskiya ba matsala ce da zan iya amsa ta kai tsaye ba a tsanantawa cikin aure cikin sadaki manzo kaga sadaki ma ma'auni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi albarkan aure mafi karancin sadakinsa don haka tsanantawa ciki amma shi duka waɗannan abubuwa ne nisbi an san nisbi ko relative a matsayin wani sauƙi shine yi akwati goma ba wani abu ba ne a matsayin wani ya kai atamfa guda biyu ko uku shine abin da zai iya so a a sauƙaƙa amma ba yana nufin cewa a kai shi yanayin da mutane za su ɗauke shi wani abu na wulaƙantarwa da ƙasƙantarwa ba in Allah ya yarda in Allah ya yarda in ban manta ba sati mai zuwa idan mun zo insha Allah zan faɗaɗa cikin wannan sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين